إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومراقبة حدوده فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وتدبروا كتاب الله المجيد وما فيه من الوعد والوعيد ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور واذكروا نعمة الله عليكم الذي أمهل آجال حياتكم لتصلحوا ما فسد من أعمالكم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور عباد الله يقول الله تعالى في محكم تنزيله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال الإمام ابن كثير في تفسيره لسانا ينطق به فيعبر عما في ضميره وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام وجمالا لوجهه وفمه وروى وروى الطبري بسنده عن قتادة أنه قال في تفسير الآيات السابقة نعم من الله متظاهرة يقرر بها كيما تشكره أهبتي في الله إن اللسان عدو من أهم أعداء الجسم وهو من نعم الله العظيمة التي امتن الله بها على عباده فهو ترجمان الأفكار وعنوان القلوب به يعبر الإنسان عن مكنون نفسه وطوية قلبه وكنوز عقله وغير ذلك من دواخل الإنسان وقد قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة القول الآتي قال رحمه الله وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به أودع فيه من المنافع وآلات الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهر الأقول أجائبه فأودعه اللسان الذي هو أحد آياته الدالة عليه وجعله ترجمان وجعله ترجمانا لملك لملك الأعداء مبينا مؤديا أن انتهى كلامه رحمه الله عباد الله لقد كان حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أفسح العرب لسانا وأعذبهم حجة وأصدقهم كلاما وأبينهم لهجة تأييدا من الله ولطفا منه سبحانه ورعاية لمقامه ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاهشا ولا متفهشا ولم يكن لآنا ولا طعانا ولا سخابا ولا بذيئا وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة وبعبارات مختلفة بحفظ اللسان وصونه عن الكذب عن الكذب والبهتان وعن الغيبة والفضول وعن اللعن والسباب وعن الطعن وسائر الآفات وبين لنا أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله هو أصل الخير كل الخير وذلك في قوله لمعاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله كف عليك هذا فمن ملك لسانه وأحكم ضبطه فقد أنجى نفسه من جميع الآفات ومن استرسل لسانه وأطلق عنانه ولم يرائي شرع الله في استخدامه كان ذلك عليه وبالا وحسرة يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وروى الإمام الترمذي في جامعه بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن إجوزت إعوججنا وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه اطلع يوما على أبي بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه فقال ما تصنع يا خليفة رسول الله قال إن هذا قد أوردني الموارد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء من الجسد إلا يشكو ضرب اللسان على حدته رواه أبو يعلى في مسنده وابن السن وغيرهما وفي الزهر لأحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير أنه رأى ابن عباس آخذا بلسانه وهو يقول قل خيرا تدنم أو اسمت تسلم قبل أن تندم وقال ابن رجب في معرض شرح حديث معاذ وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند الله ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله ويدخل فيها السهر والكذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة وسائر المعاصي الفعلية التي لا تخلو من قول يقترن بها ويكون معينا عليها انتهى كلامه بتصرف يسير رحمه الله ومن الأدب كما قال ابن القيم رحمه الله أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاهتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النذر المحرم وغير ذلك ويسأب عليه التحفظ من حركة لسانه ترى الرجل حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والإبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متورع عن الفواهش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول أيها المسلمون اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم وتذكروا أن زلة من زلات هذا العدو الخطير قد تودي بصاحبه إلى الهلاك والأطب فليحذر العاقل مما يجري على لسانه من انتهاك هرمات المسلمين وإساءة الظن بهم والطعن في نياتهم والخوض بالباطل في أعراضهم وقذف الموسنات من نسائهم وبناتهم ولعن أئمتهم وساداتهم واتهام علمائهم والاهتزاء بهم يجب على الأهكل أن يتوب إلى الله ويعود لسانه على تجنب القيل والقال وترك ما لا يعنيه من المقال وتفضيل الصمت على الثرثرة والارتصال ولو أن عبدا اختار لنفسه ما ينجيه يوم القيامة فلأمري ما اختار أفضل من الصمت وتقليل ما يلفظ به من الكلمات فرحم الله عبدا حفظ عن اللغو لسانه وعن النذر المحرم أجفانه وعن سماء الأغاني والملاهي آذانه وأمر أوقاته بالطاعات وأشحن ساعات حياته بالباقيات الصالحات وتدارك بالتوبة النصوح ما فات وداوم الاستغفار مكان ما اقترف من الذنوب والسيئات قبل أن يصبح وجوده أدما وصحته سقما وحياته مماتا وعظامه رفاتا في برزخ لا يبره من دخله حتى يلحق آخر الخلق أوله حين تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويجازي الله الخلق بأعمالها فتوفى كل نفس كسبها وأفعالها فطوبى للعبد الذي قال خيرا فغنم أو سكت عن الشر فسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همذه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وهو أق ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة وإثم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم وبالإجابة قادر وعليم الحمد لله الحمد لله وحده نؤمن به ولا نكفره ونعبده وحده ولا نشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد قوى وفرط وضل عن الصراط المستقيم وبعد yan uwa masu albarka ne muku wasiya da kaina da mu ji tsoron Allah mu kasance masu kulawa da dokokin da Allah ya kafa mana Allah yana sane da idaniya wadda ke ha'inci da kuma ababen da kira za ke ɓoyewa. Mu kasance masu la'akari da abin da Allah yake faɗi a cikin littafinsa mai daraja da bayanin da yake yi na alkawarin ni'ima ga waɗanda suka yi ɗa'a da alkawarin azaba da narko ga wanda suka kafirci. Kar mu bari wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe mu. da abin da ke cikinta na rudi mu dinga tuna ni'imomin Allah wanda daga cikinsu akwai ɗaga mana ƙafa da ya yi muka zama a raye har yanzu don ya ba mu dama ta gyara ayyukanmu da suka lalace Allah yana faɗi yana cewa ya ku mutane lalle alkawarin Allah gaskiya ne kar ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ku ruɗu daga al'amarin Allah Allah Ubangiji yana faɗa ya ce, yana bayani akan ni'imomin da yawa ɗan adam ya ce, ashe ba mu sanya masa idanu guda biyu ba, sannan muka yi masa halshe da labba guda biyu, muka shiryatar da shi zuwa ga abin da ya kamata da rayuwarsa? Al'imamu Ibn Kathir a cikin tafsirinsa da yake bayani akan wannan aya ya ce, wato Allah yana bayyana cewa, ya yi ma ɗan adam halshe. wanda ya bashi dama da shi ne yake bayani akan abin da ke cikin zuciyarsa sannan Allah ya wa ɗan adam labba guda biyu wanda suke taimakawa halshen wajen fitar da magana yadda za a fahimce ta sannan kuma suka sanya fuskar ɗan adam ta zama da kyan gani abin ban sha'awa hakanan al'imamu tsabari a cikin tafsirinsa ya ruwaito da isnadi zuwa ga katada ibnu da'amata as-sadusi rahmatullahi alaihi wajen tafsirin watan nan aya kata da yake cewa waɗannan abubuwan da Allah ya ambata ni'imomin Allah ne bayyanannu waɗanda Allah yake bayyanawa saboda bayi su gode masa ya ku bayin Allah babu shakka wannan gaba da ake ce halshe wata gaba ce muhimmiya a jikin ɗan adam kuma daga cikin ni'imomi masu girma da Allah ya mana waɗanda kuma Allah ya bayyana mana waɗannan ni'imomin shi harshe shi ne mai fassara tunaninmu shi ne adireshin zukatanmu shi ne muke amfani da shi wajen bayanin abin da ke ɓoye a cikin rayuwarmu kuma shi ne mabuɗin zukata kuma shi ne taskar hankalinmu duk wani abu da ɗan adam yake takama da shi na jawabi ko zance to harshensa shi ne dalilinsa saboda haka nema a wata sura Allah yake cewa Ubangiji mai rahama wanda ya sanashe da kai alkur'ani ya kuma halicci ɗan adam ya sanashe da ɗan adam bayani alimamu ibn al-qayyim a cikin tafinsa mai albarka miftahu darin sa'ada yana bayani akan ni'imar harshe yake cewa ubangiji ya tsaga ma mutane harshe a wani wuri inda ya fi ko'ina dacewa sannan kuma ya sanya ababen amfani a jikin harshen daga ciki ya sanya wata ɗabi'a ta bambance ɗanɗano da harshe ake gane abu mai zaki da mai ɗaci da mai bauri da makamancinsa sannan ya sanya wasu abubuwa a cikin bakin wanda ake amfani da su wajen nika abinci su ne haƙora ake kuma amfani da su wajen tsinka abin da kake so ka tsinka ya ce Allah dai ya yi abubuwa a cikin bakin mutum wanda suke masu ruɗa hankali su ba da mamaki ya ce baya ganin kuma sai Allah ya sanya harshe a cikin bakin ya ce kuma harshe ɗaya ne daga cikin ni'imomin Allah masu nuna cewa lalle Ubangiji shi wannan halitta sannan kuma shi harshe shi ne wakilin sauran gaɓoɓi kuma shi ne sakatare na zuciya wadda ita ce maɓuɓɓugar ɗan adam gabaki ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzanmu mai albarka Allah ya fifita shi akan dukkanin bayi da fasahar magana da iya kafa hujja da gaskiyar zance da bayani da ake fahimta Allah ya yi masa haka don ya ƙara masa ƙarfin annabtarsa da ƙarfin bayaninsa don kuma a ji sauƙin fahimtar zancensa amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kame daga abubuwan da mutane suke amfani da bakunan sun sun ga suna da fasaha mutane masu fasaha sukan saki baki su faɗi duk abin da suka gara ba amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kame daga alfasha ya kame daga sakin baki ya kame daga tsinace-tsinace da la'anta ya kame daga surutu da hayaniya da kwarmato da sakin baki kuma ya umarce mu a hadisai masu yawa cewa mu kiyaye harsunanmu mu katange su daga ƙarya da ƙage da gulma da zance mara amfani da tsinuwa da zage-zage da sukan mutane da sauran abubuwan da za su ja mana matsala ranar alkiyama kuma ya bayyana mana cewa wanda duk ya tsare harshensa ya kiyaye shi ya harshen a hankali to wannan ya samu tushen alkhairi gaba ɗaya a cikin hadisin mu'azu dan jabal wanda ke cikin sunan imamu tirmidhi hadisi mashahuri yana nan koda a cikin arba'una hadisa hadisin da mu'azu yake cewa wata rana muna tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin halin tafiya sai na zo kusa da shi a cikin ayari sai na ce mishi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka gaya mana aikin da zan yi kai na aljanna aikin da zan yi tsare ni daga wuta yace manzon Allah yace kai tambaya akan al'amari mai girma amma mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙa mishi nabi mishi bayani game da tauhidi game da sallah game da azumi game da wane ne da wane ne ƙarshe sai ya ce masa barin bayyana maka abinda shine ya mallaki duka waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ya ce ina so ka faɗa mun annabi ya kama harshen sai ya ce ka kiyayi wannan ka kiyaye shi ma'azu ya ce yanzu wannan ɗin wani abin kiyaya ne manzo Allah ya ce kai ko ka bani mamaki ina ganin ka kamar mai hankali mai tunani kai baka san mafi yawan mutane da za a kiba su a wuta na alkiyama sharrin harshen su bane annabi ya ce masa kuffa alaika hadha ka kiyayi wannan gaba da kake ganin ta saboda haka wanda da ya iya mallakan harshen sa ya iya sa masa doka to ya tsira daga mafi yawa ko dukkanin matsaloli wanda ko ya saki baki ya kasa sawa harshen shi doka ya sakin masa linzami bai kula da dokokin shari'a wajen amfani da harshen sa ba to wannan ya jawo kanshi matsala kuma ya jawo kanshi abin nadama ranar alkiyama Allah yana cewa cikin suratul nuri ranar da harsunan su da hannayen su da kafafun su za su yi musu shaida akan abin da suke aikatawa al-imamu tirmidhi a cikin jami'insa ya ruwaito hadisi da isnadi tabbatacce daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda Abu Sa'id yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowace rana in gari ya waye dukkanin gabobin jiki sukan tafi gaban harshe su tsuguna su risuna a gaban shi shine ma'anar tukaffirul lisana za su je su rusuna a gaban harshe suna roƙonsa don Allah suna ce masa ya kai harshe ka ji tsoron Allah ka kiyayi dokokin Allah kai ne idan ka zama akan tsayuwa ta addini to mun tsayu idan ko ka karkace mu mun karkace hakanan Zaid dan Aslam ya bada labari cewa Sayyidina Umar dan Khattab wani lokaci zamanin halifancin Abubakar Siddiq ya shiga wajensa sai ta da shi ya zaro harshensa yana yana yana yana cizon harshen da haƙorinsa sai ce masa ya kai halifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me ya kuma kake yi sai ya ce kaga wannan kaga wannan harshen da kake ganin sa ya ja mini matsaloli ba dan kadan ba wannan fa Abubakar kenan khalifatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace kuma na ji manzan Allah yana cewa babu wata gaba cikin gabobin jiki face sai ya kasance wannan gabar tana kuka tana korafi akan zangayi da sakin bakin harshe wannan hadisi ne sahihi al-imamu abu ya'la rusu a cikin musnadinsa haka na al-imamu ibnu sunni a cikin amalul yawmi wal layla haka nan ibnu abi dunya a cikin kitabus samt haka nan al-hafiz abubakar al-baihaqi a cikin shu'abul iman ash-shaykh al-albani muhammad nasiruddin ya inganta shi a cikin as-sahiha alba hadisi na 535 haka na al-imamu ahmad ibnu hanbal ya ruwaito a cikin kitabu zuhud daga tabi'in nan mai suna sa'id ibn jubair yake cewa wata rana ya ga malamin su abdullahi dan abbas ya kama harshen sa ya rike shi yana masa kashedi yana ce mishi ya kai harshe kul khairan tagnam ka fada alkhairi sai ka ci riba aw smut ko kuma kai shiru taslam to ka tsira qabla an tandam kafin kai nadama ibnu rajab al-hanbali a littafin sa mai albarka jami'ul ulum wal hikam da yake sharhin wancan hadisin na mu'azu sai yake cewa wannan hadisi na mu'azu yana gwada mana cewa mafi yawan abin da zai kai mutane wuta shine abin da harshe yake furtawa yace daga cikin ababen da harshe yake furtawa wanda za su kai mutane wuta akwai shirka dukkanin shirka da mutane suke yi da harshe suke yin ta kafin su yi da hannu kafin su yi da kafa kafin su yi da goshinsu hakanan daga ciki akwai ƙarya mutum ya faɗi maganar da bai san kanta ba a cikin addinin Allah alƙawlu alallahi bi ghairi ilm wanda wannan shine tagwai ɗin shirka daga ciki kuma akwai wato shaidar zir abinda baka sani ba kafa shaida a ciki wannan shi ma kini ne ga shirka daga ciki ila yau akwai sihiri da bokanci da kuma ƙazafi yace da sauran manya-manyan zunubai da ƙanana kamar ƙarya wata zama gama gari ba wani abin a zo a gani ba kamar gulma wata zama na kiya mai zaƙi a bakin kowa kamar annanimanci wanda ya zama sana'ar mutane da yawa ya ce da kuma sauran zunubai wanda ake yi a aikace wanda kafin a yi aikin sai an haɗa su da magana wanda za ka taimaka wajen kaiwa ga wannan zunubi na aiki abin yana da ban mamaki kamar yadda ibn qayyim yake faɗa yace zaka ga mutum yana iya kiyaye gaɓoɓinsa da hannunsa yana iya guje cin haram yana iya guje wa zalunci yana iya guje wa zina yana iya guje wa sata yana iya guje wa shan giya yana iya rintsa ido daga kallon haram da sauran manya-manyan zunubai amma abin yana masa wahala baya iya kiyaye harshensa yace haka ga mutumin da ana nuna shi da hannu ana cewa wani mai addini ne wane mai ibada ne wane mai gudun duniya ne amma yakan faɗi kalma da take sa Allah ya fushi da shi yakan faɗi kalma wacce ta jawo ta auka da shi ƙarƙashin wuta ba tare da ya damu ba ita za ga mutum mai taka tsantsan akan alfasha da zalunci amma ya saki harshe yana cin mutuncin mutane na raye da wanda suka mutu ibn qayyim yake cewa a cikin littafin shi ne wannan wato jawabul kafi liman sa'ala liman sa'ala anil aladawa ishafi wato adda'uwar dawa kenan yace in kana so ka ga misali kalli wancan hadisi na cikin Tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane guda biyu abokin su ya rasu wanda baya bin dokar Allah sai daya ya ce wa daya na rantse da Allah ubangiji ba zai gafartawa wani ba sai annabi ya ce sai Allah ya bada labari ya ce wane ne wannan wanda yake shiga haƙƙina yake min azarbabi to a sanashe shi na gafarta ma wancan mai zunubin shi kuma na lalata ayyukansa wannan kalmar ta da sauki a gaban mu yanzu da zaran an yi mutuwa ka jefa wanda ga dama aljanna ka jefa wanda ga dama wuta ce ai wani babu yadda za a iya tsira ai yayi ka tobara to wannan gangancin da kake ganin ba komai bane kai yana iya halakar da kai ɗan uwa masu albarka a ina mana nasiha da wasiya ga kan kaina da sauran masu jina cewa mu kiyaye harsunanmu mu dinga tuna cewa zamiya ƙwaya ɗaya da za ka yi da harshenka wannan gaba mai haɗari za ta iya halaka ka ta jawo maka dameji mai yawa saboda ka mai hankali ya kiyaye harshensa mai hankali ya kiyaye shiga cikin alfarman musulmai da munana musu zato da sukan niyoyinsu da kutsawa cikin mutuncinsu ba da gaskiya ba da yau mata cikin iyalansu da yayansu kazafi da tsinewa shugabanninsu da limamansu da yau malamansu izgili da zaginsu mai hankali ya tuba zuwa ga Allah mai hankali ya kokari ya saba wa harshen shi da guje ma an ce kace da barin maganar da babu ruwansa mai hankali ya fifita yin shiru akan yawan surutu da sakin baki da za a bai wa bawa zaɓi a ce ya zaɓi tsakanin surutu da shiru na rantse da Allah ba zai iya zaɓen abin da zai masa alkhairi fiye da yin shiru da taƙaita maganarsa ba ubangiji Allah ya ji bawa wanda ya iya kiyaye harshensa daga sakin baki wanda ya kiyaye idansa daga kallon abin da yake haram wanda ya kiyaye kunnuwansa daga sauraron kaɗe-kaɗe da sauran ababen da ke kawar da hankalinsa daga Allah wanda ya raye lokutansa da ayyukan da'a ya yi marayuwarsa caji da ayyuka masu wanzuwa masu kyau wanda kuma ya ƙoƙarin riskar ababen da ya yi na kurakurai ta hanyar kyakkyawar tuba bawa wanda yake yawan istighfari saboda neman gafara Allah daga ababen da ya tanadar wa kansa na zunubai da munanan ayyuka kafin a wayi gari ya zamto babu shi a wannan duniya kafin a wayi gari lafiyar da yake takama da ita ta zama rashin lafiya kafin a wayi gari wannan rayuwar tashi ta zama mutuwa kafin a wayi gari kasusuwan jikinsa su zama wato ratattakun kasusuwa a cikin kabari a cikin rayuwar barzahu wanda duk wanda ya shige ta baya fita har sai Allah ya hada kan gabaki daya mutanen farko da na ƙarshe ya tattara su wuri guda sannan ya girgiza ƙasa girgizawa sannan ya sa ƙasar ta fitar da ababen da ke cikinta sannan Allah Ubangiji ya yi sakamako ga bayi da ayyukan da suka aikata Allah ya ba su ayyukansu suna gani alherin Allah ya kai ga bawan da ya faɗi gaskiya ya samu lada ko kuma ya yi shiru ya tsira Ubangiji yana faɗa a cikin sotu ƙaf yake cewa haƙiƙa mun halicci ɗan adam ko mun san abin da zuciyarsa ke saƙa masa sannan mun fi shi kusa da jijiyar da ke jikin wuyarsa Allah ya ce a lokacin da mala'ikun nan guda biyu masu gamuwa da juna suke zaune a damansa da hagunsa babu wata kalma da zai faɗa face yana faɗinta wannan mala'ika wanda yake mai gadi babu ɗaga ƙafa wanda yake kuma ko'ina yana nan baya absent face ya kwafe wannan ayyukan gabaki da maganganun nan fala haula wala quwwata illa billah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والأزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن إبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك خير ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب لا إله إلا الله